الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله bayan haka ‘yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya tsawaita kwananmu zuwa yau 17 ga watan ramadan shekara ta 1445 bayan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya dace da 27 ga watan uku na shekara ta 2024 miladiya inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratun ra'ad kafin mu ci gaba ga waɗannan ci gaba da aka samu bayan bayanin da na yi jiya dangane da gudumawa da muke samu akan asusunmu ko dai na ciyarwa ko kuma na marayu yau ɗin nan mun samu gudumawa daga wani bawan allah wanda shi ma ya cekara ambaci sunansa ya turo naira miliyan ɗaya kuma ya ce naira dubu ɗari biyar a shigar da shi akan aikin marayu naira dubu ɗari biyar kuma a shigar da shi akan ciyarwa haka albishirinku masu shan ruwa a nan da masu itikafi yanzu an samu nashe-nashe za ku ci ku sha insha Allah duk wanda za su zo su yi itikafi a nan su zo in Allah su ya yarda muna da isasshen abin da za mu ɗauki nauyin cin su da shan su in Allah ya su ya yarda da abun buɗe baki da abun sakur har su kammala Allah ya karɓa don haka mun kasa wannan kuɗi nasa kashi biyu kamar da muka sanar mun riga mun buɗe abinda muka samu taimako a baya na harkar marayu mun riga mun ɗauki nauyin mun samu gudumawa daga mamarmu hajiya wato mahaifiyar wannan bayan allah masu kamfanin masna wata daga toro allah ya saka mata da alheri dama ta saba aikowa ta aiko da turamin zani guda takwas da kuma yaduka na maza guda biyar mun hada da kudin da muke da shi a baya mun dauki nauyin marayu guda hamsin da biyu maza da mata mun riga mun yi musu mun ba su waɗannan yaduka da kuma zannuwa sannan yanzu kuma gudunmawa da muka samu daga wannan bawan allah shi kuma mun hada yanzu lissafi akan za mu ɗauki nauyin yara ɗari da wani abu in allah ya so daga kan families sama da ashirin wanda za ka samu famili ɗaya ma akwai mutum ɗaya da ya mutu ya bar 'ya'ya sama da goma kuma duka 'yan ƙananan yara to duk waɗannan insha Allah za mu shigar da su a ciki kuma tunda duk list ɗin yana nan ba wani sabo ba ne dukansu in Allah su ya yarda za a har ma an fara sayo kayan ma kuma za a isar musu in Allah ya yarda sannan kuma bayan wannan ina so in sanar da ku cewa duk wanda yake so ya shiga cikin harkar hidimar marayu kofa a buɗe take ba dole sai na irin wannan kadai ba akwai wani tsari da muke da shi karkashin wannan foundation din namu yalwa da'awa and waqf foundation wanda mutum zai iya sa kudinsa ko ni jarinsa akan a ɗauki nauyin marayu ko kuma na harkar da'awa ko kuma duk wani abin da ya shafi taimako da tallafi ga mabukata ta wani tsari da muke da shi na wanda yake so ya ɗauki nauyin wasu marayu akan rayuwarsu gaba ɗaya wannan tsari namu wani bawan allah ne a abuja alhaji ibrahim na ibi shi ya fara buɗe wannan tsari kuma muna da irin shi yanzu ba ba shi kaɗai ba na wanda mutum zai ce ya ɗauki nauyin marayu guda biyar ko guda uku sai a samu 'ya'yan mutum guda wanda ya mutu ya bari sai su zama kamar 'ya'yansa ne shi sai zama duk abin da suke bukata na rayuwa shi zai musu shi wannan bawan Allah ya riga ya ware kudin karatunsu har zuwa su gama jami'a yanzu haka kudin yana nan a cikin asusun wannan foundation waɗannan yaran in Allah su da har su yi graduating su samu sana'a in Allah ya so karkashinsa ne za su yi so ko da bayan ransa shi wannan zai ci gaba akwai kuma wata baiwar Allah hajiya amina wadda take america ita ma ta ɗauki nauyin waɗansu yara guda nawa ne guda biyu a ita kuma tana ɗaukar nauyin komi nasu ne har da cinsu da shansu da makarantarsu da dan an zo sallah ɗinkin sallah an zo layya ma ta musu ragon sallah to ita ita ma kana da irin wannan tsari ina faɗa ne saboda waɗansu su ji su yi koyi hanyoyi da zaka iya wannan yana da yawa duk yaro ɗaya da ka ɗauka a ce kawai kai maraya ɗaya ya zama kamar ɗanka ya rika ji a ransa ba sai an zo an su waɗanda yaran duk da muke faɗa ba sa shiga cikin irin wannan saboda su an riga an ɗauke musu komi yanzu su ba marayu ba ne to in aka samu mutum ya iya wannan shi ne wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kafilul yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa ka hataini fil janna duk wanda ya dauki nauyin maraya komi da komin sa wannan marayan na dangi ne ko na nesa ba na dangi ba yace da ni da shi a ranar kiyama kamar wannan da wannan haka zamu yi makotaka da shi don haka duk wanda yake so ya irin wannan zai iya ko a garin su ko a makotansa ko a ƴaƴan ƴan uwa ya zama dai marayu suna ji cewa suna da gata saboda addinin musulunci dan uwansu musulmi wanda kowa shi ma yake so wal yakshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alaihim kowa yana jin tsoro wa ƴaƴansa inda zai mutu ya bar su suna ƙanana ya za su shiga to wancan ma da ya mutu ya bar ƴaƴansa shi ma bai shirya wa mutuwa ba mutuwa ta zo masa to sai ka taimaka wa ƴaƴansa da sa ran kai ma an zo Allah zai taimaka wa naka ƴaƴan akwai wani bawan Allah da yake bukatar addu'a ta musamman kuma muna yi masa addu'a albarkar alkur'ani da muke karantawa a nan akan Allah ya ba shi lafiya wannan bawan Allah sunansa mubarak dan asalin kasar Ghana ne yana auren wata yar uwanmu a nan yar Bauchi mai suna Khadija Bello wanda yake zaune a kasar Germany bara masallacin da muka yi tafsiri a kasar Germany a Oberhausen wannan bawan Allah da shi da matarsa suna cikin waɗanda suka yi ruwa da tsaki wajen hidimomin abin da ya shafi wannan wato tafsiri namu kullum mukan yi karatu ne daga kan wato yammaci har zuwa lokacin shan ruwa to an zo shan ruwa wannan matar da ita da mijinta suna cikin wanda suke kawo mafi yawan abin da za a yi buɗe baki a wurin a masallacin gaba ɗaya haka muka yi da su har muka kammala shi wannan mijin nata mun yi abota kwarai da gaske don a ƙarshe shi ya tare da shi ma aka rako ne har zuwa airport amma yanzu Allah ya jarrabe shi da rashin lafiya rashin lafiya mai yawan da yanzu ya kai wata bakwai yana kwance muna yin addu'a wa irin wannan da shi da dukkan makamantansu Allah Ubangiji ya ba su lafiya. Allah ya lullube shi da rigar lafiya, lafiya mai amfani mai albarka. Matarsa da ‘ya'yansa Allah ya musu albarka, Allah Ubangiji kuma ya kyauta mu gaba ɗaya. Shi kenan ko? Mu ji Al'ur'ani. To gashi ana sanar da ni cewa wani bawan Allah ma ya turo da yadi haka ka haɗa shi cikin waɗanda za ku haɗa ku raba su gobe insha Allah Allah ya saka mishi da alkhairi na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah maɗaukakin sarki ya ce wallazina atainahumul kitab yafrahuna bima unzila ilayk wa min al-ahzabi man yunkiru ba'dha qul huwa rabbi la ilaha illa hu qul innama umirtu an a'budu Allah wa la ushrika bih ilayhi ad'u wa ilayhi ma'ab Allah maɗaukakin sarki ya ce wallazi wallazina atainahumul kitab waɗanda muka ba su littafi gabanin alƙur'ani yahudawa da nasara kenan ya farahu na bima unzila ilaik suna farin ciki da abin da aka saukar maka domin ya zo daidai da abin da suka samu a cikin littafinsu wa min al-ahzab sai dai daga cikin waɗansu ƙungiyoyi na ahlul kitabin man yunkiru ba'dha akwai waɗanda su suke inkarin wani bangare wani shashi na alƙur'ani قل إنما أمرت أن أعبد الله ka ce da su ni kan iyakacin abin da aka umurce ni da shi shine in bauta wa Allah shi kadai kar in hada shi da bauta kai in hada shi da kowa a cikin bauta wala ushrika bihi kad ni shirka da shi a cikin bauta ilaihi ad'u ni zuwa ga ubangiji nake kira wa ilaihi ma'ab kuma makomata zuwa ga Allah take Allah madaukakin sarki ya jingina wannan maganar ne akan maganar baya dangane da alkur'ani da waɗanda suke kafurce masa sai Allah ya ce har a cikin ahlul kitabi akwai waɗanda su kan suna yin imani da alkur'ani kuma idan sun ji an saukar da wani bangare na alkur'ani da yake gaskata abin da ke cikin littafin su su ma suna farin ciki da haka don haka karkai bakin ciki da abin da kafirai suke maka na isgili walaqad istuhzi'a bi rusulin min qabli فأمليت للذين كفروا ثم أخذته فكيف كان إقاب shine Allah madaukakin sarki bayan ya gama da waɗancan sai ya ce walladina atainahumul kitab waɗanda muka ba su littafi bi mana atainahumul kitaba min qablika min alyahudi wan nasara waɗanda muka ba su littattafai gabaninka na yahudawa da nasara atainahu atainal yahuda at-taura wa atainan nasara al-injil nasara mun ba su linjila yahudawa mun ba su attaura wa kulluhum yajiduna fi kutubihim dukkansu a cikin littattafansu suna samun wato yajidunahu maktuban indahum fi taurati wal injil sun samu magana da ta dace da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da labarai a kansa da abin da ke gaskata abin da ya zo da shi a cikin littattafansu to duk lokacin da suka ga Allah ya saukar da wani abun da ya yi daidai da abun da suka gani a littafinsu ya farahun sai su rinka farin ciki ya stabshirun suna bishara wa juna suna ce kun ga wannan gaskiya ne abin da ya zo a cikin littafin mu gashi ya zo a nan shine abin da ya kama da abin da Allah ya ce wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu min ad-dam' mimma arafu min al-haq sun ga gaskiya ya dace da abin da yake wurin su to wannan wasu malamai suka ce ana magana akan mu'minu ahlil kitab ahlul kitab kala biyu ne akwai waɗanda suka yi imani akwai waɗanda suka kafurta waɗanda suka yi imani su ne allazina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi innahu al-haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin za su ce tun da ma mun musulunta mun mika wuya to haka yanzu da yazo ya same mu akan imanin mu ne sai muka dora akai waɗannan su ne Allah yake magana akan su anan waɗansu kuma suka ce ba lallai su ba kafiran da ba su yi imani ba amma akwai waɗanda in sun ji an faɗi abin da ya dace da son ransu ya farahun sai su rinka farin ciki wa min al-ahzabi man yunkiru ba'da amma wasu yankin su kuma in sun ji an faɗi abin da bai musu daɗi ba fa za su rinka inkari su ce nan kan ba su yadda ba don haka nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd nu'minu bi ba'din shine yafrahuna bima unzila ilayk nakfuru bi ba'd shine man yunkiru ba'd to shine Allah yace daga cikin waɗanda aka ba su littafi su ne yahudu da nasara daga cikinsu akwai mummunan kirki kamar yadda dama allah maɗaukakin sarki ya ce min humul mu'minuna wa aksar humul fasiku akwai mummunai amma mafi yawansu mutanen banza ne min hum ummaktun muqtasida wa kathirun minhum sa'a ma ya'malu wa min qaumi musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun don haka akwai mutanen kirki akwai mutanen banza to mutanen kirkin daga cikinsu irin waɗanda Allah ya ce wa min ahlil kitabi man in ta'manhu bi qintarin yu'addihi ilayka daga cikinsu akwai wanda duk amanar da ka bashi da zaka bashi banki guda ya rike maka zai dawo maka da shi intact ba zai taba komai ba wa minhum man in ta'manhu bi dinar akwai wanda da zaka bashi dinari daya la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima ba zai dawo da shi ba har sai in ka tsaya ka matsa akan haƙƙinka kafin haƙƙinka ya fito to irin wannan shine Allah yake faɗa dangane da na kirkin cikin su idan suka ji an saukar da abin da ya dace da abin da ke cikin littafin su yafrahuna bima unzila ilayka li'annahu muwafiqun lima lima fi aydihim domin ya dace da abin da yake hannun su na littafin su wa min al-ahzab awa min tawa'ifi ahlil kitab daga cikin bangarori da kungiyoyi da kashe-kashen ahlul kitabi cikin yahudawan da cikin nasaran man yunkiru ba'da akwai waɗanda su kuma suke inkarin wani wani bangare daga ciki bi ma'ana kullu ma lam yuwafiq ahwa'ahum duk abin da bai daidai da zuciyar zuciyarsu ba sai su ce wannan ba sai da shi wannan ba gaskiya bane ko duk abin da zai hana su cin cin cin duniya saboda dama suna amfani da ilimi ne suna suna sayarwa yashtaruna bi ayati llahi samanan qalila to duk abin da suka ji zai hana musu kasuwa sai su ce wannan ba daidai bane shine yunkiru ba'da kul inna ma umirtu an a'budu Allah Allah yace kace ni an umarce ni ne da in bauta wa Allah wala ushrika bihi kuma kar ni shirka da shi umarnin da Allah ya wa annabi sallallahu alaihi wasallama shine cewa ya bauta wa Allah kuma ya kadaita shi da ya kadaita shi a cikin bauta shine ma'anan wa umirtu an akuna awwalal muslimin shine kul inni umirtu an akuna awwala man aslam kace ni ne farkon musulmi haka umarnin Allah gare ka kenan ba wani umarni da Allah ya yi sama da abauta masa kar ai shirka da shi wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu dina hunafa babban umarnin Allah ga mutane shine a tsarkake Allah a cikin bauta kuma kar a hada shi da kowa a cikin bautar to shine qul inni umirtu an a'budu Allah kace ne an umarce ne da in bauta wa Allah wala ushrika bihi kuma akan kar in hada kowa da Allah a cikin bauta to shi yasa Allah madaukin sarki yayi hani wato akan kar a hada shi da kowa a cikin bauta kuma mafi girman abinda Allah madaukakin sarki ya hana kenan ba abinda Allah ya hana sama da wannan ba abinda Allah ya umarni sama da tauhidi qul inni umirtu an a'budallaha wala ba abinda Allah ya hana kuma sama da kar a yi masa shirka قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم نمني الله تشرك ما في جرمان أبن الله يهنا شين كركو يشركا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ولا تجعلوا مع الله إلها آخر ولا تدعوا مع الله إلها آخر ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك دون آيوين دسكرون شين ولا أشرك به كركو يشركا ده الله saboda duk wanda ya shirka da Allah to aikinsa ya ɓaci gaba ɗaya Allah ya ce wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik haƙiƙa tabbas mun yi wahayi gare ka irin yadda muka yi wahayi ga waɗanda suka gabace ka cewa la in ashrakta wallahi da za ka yi shirka wannan ana gaya waye wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk aikin ka din nan yanzu akwai aiki irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani sai ɗauka wai ya yi aikin da shi in ba ya haɗa da laifi da shirka ba ma abu ma ba zai zo masa daidai ba a kiyama saboda ba abin da Allah zai biya shi Allah ko anan yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk yawan aikin kan nan da za ka yi shirka sai ya rushe la in ashrakta kuma sai da Allah ya rantse ko bai rantse ba za ka yadda la in ashrakta na rantse da za ka yi shirka la yahbatanna amaluka ko da aiki ya kai irin naka na Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da shirka zai shiga ciki da shirka za ta shiga ciki la yahbatanna sai ya baci gaba daya wala takunanna minal khasirin kuma wallahi sai ka tashi a ranar kiyama cikin masu asaran da ba su da komi da za su miƙa wa Allah shirka tana cinye aiki ko da aikin ya kai irin aikin annabawa balle aiki irin namu karka bari kai shirka wallahi wala ushrika bihi ya ce an umarce ni da kar ni shirka da shi ilaihi ad'u ni zuwa ga Allah nake kira ko kuma ya zama ha damirin yana kan ilal mazkur abinda kaji an faɗan nan na ayi tauhidi kar ayi shirka shine da'awata ilaihi ad'u in yi da'awa zuwa ga tauhidi in yi da'awa akan kar ayi shirka shine ma'anar ilaihi ad'u kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikeen haka ilaihi ad'u bi mana ila Allah da'wati da'awata zuwa ga Allah ne duka bana kira zuwa ga kowa sai zuwa ga Allah wa ilaihi ma'ab kuma makomata zuwa ga Allah take ma'ab bi ma'ana marji'i ila ila rabbi shine ma'anan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un thumma ila Allah marji'ukum fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah shine dukkan makoman kowa yake gare shi to ni ma in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ni ma makoma ta zuwa ga Allah take wannan aya da muka ji tana da fa'idoji da yawa fa'ida ta farko wallazina atainahumul kitab Allah yana magana akan ahlul kitabi waɗanda aka ba su littafi cewa daga cikinsu akwai waɗanda suna farin ciki idan sun ji ana karanta alkur'ani wannan ya nuna a cikin ahlul kitabi akwai na kirki ba Allah ce laisu sawa'a ba duka ahlul kitabi ne iri ɗaya ba min ahlul kitabi ummatun qa'ima a cikin ahlul kitabi akwai tsayayyun mutane ba yatluna ayatillah suna karanta ayoyin Allah ana al-laili a cikin dare gaba daya wa hum yasjudun suna sujada ga Allah yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat suna rige rige akan aikin alkhairi irin yadda kuke su ma suna yi wannan yana magana akan mutanen da da kirista ne masu kirki ne a cikin kiristanci masu son aiki da saƙon Allah ne a cikin kiristanci sai suka karanta karatu na basira sai suka ga labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ga abin da ya dace da wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad a ciki sun ga labaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yahudawa waɗanda suna karanta at-taura sai suka ga labaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka musulunta sai zama sun ci gaba sun ci annabi Musa sun ci annabi Isa suna cin gajiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan sune wanda suka fi kowa cin nasara su ne waɗanda Allah ya ce wa aminu bi rasulihi yuktikum kiflaini min rahmati su ne wanda za su samu ninki biyu sun yi imani da annabi Musa a cikin attaura sun yi imani da annabi Isa a cikin injila sai suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani waɗannan sun rabauta qur'ani baya soke attauran su qur'ani baya soke injilan su yana gaskata abin da ke ciki ne shikenan sai suka ci moriya sun ci hawa uku amma duk wanda ya zama ahlul kitabin da bai yi imani da manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam to bai cika ahlul kitabin da ake magana a nan ba haka duk kirista musamman malamai a cikin kiristoci da suka karbi musulunci za su ci moriyar irin waɗannan ayoyi a cikin alkur'ani sama da irin waɗanda su ba su ɗana wani addinin na littafi kafin suka yi musulunci ba saboda su kamar suna kan hanya ne sai suka samu suka samu manzon Allah sun salama kan hanya sai suka bi shi dama akan hanya ɗaya ce da annabi Musa da annabi Isa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan su sakon su guda ɗaya ne la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma raba kowa daga cikin su don haka ba yahude sai ya dora akai yayi imani da annabi Isa su daina zagin annabi Isa da kuma mahaifiyarsa Maryamu sannan su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su daina kinsa suna ɗaukansa abokin gaba haka su kuma kiristoci dama sun yi imani da annabi musa yanzu kuma sai su ɗora da annabi muhammad sallallahu alaihi sallama shine za su zama wallazina atinahumul kitab yafrahuna bima unzila ilay su in sun ga alqur'ani suna murna suna ce wannan yayi daidai ya gaskata abubuwan da suke daidai a cikin littafi mai tsarki shine yafrahuna bima unzila ilay fa'ida ta biyu ita ce yanzu idan za a samu ahlul kitabi yayi imani yana farin ciki da alkur'ani kai kana musulmi sai a barka a baya su ba atayna humul kitab an ba su littafi a baya kuma yafrahuna bima unzila ilayk suna farin ciki da in suka ji alkur'ani kai kuma yanzu a barka baka ji qur'ani har ya saka farin ciki ba Allah madaukakin sarki ya ce mana alkur'ani shine babban abin farin cikin musulmi qul bi fadlillahi وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون yace farin cikin da zaka yi da imani da alqur'ani ya fi maka farin cikin da zaka yi akan duk abin da za a baka a duniyan nan ya zaka nuna farin cikin ka da alqur'ani shine ka dauka ka karanta ka yi tadabburi cikin ayoyinsa ka yi aiki da hukunce hukuncensa ka rike shi a matsayin abun karatu ya tuluna ayatillahi ana allai ka yi tadabburi ta yadda in an karanta ƙur'ani a kanka zai ƙara maka imani in kai ma in ka karanta zai sa ka zubar da hawaye ya ratsa cikin zuciyarka sannan kuma ka ɗauki hukunce hukuncensa ka yi aiki da shi shi kenan to ka cika abin da ake nema na alƙur'ani na farin ciki da alƙur'ani kenan ba farin ciki na ka yi murna ka yi celebration ka yi rawa shi kenan ka gama ba shi bane yafrahuna bima unzila ilayk sannan muna fahimta a cikin nan wallazina atainahumul kitab yafrahuna bima unzila ilayka wa min al ahzabi man yunkiru ba'd daga cikin rundunoni daga cikin wato kungiyoyi na ahlul kitabi akwai wanda suke sukan alkur'ani wani a fili yake ai ka ce wasu daga cikin wanda ba musulmi ba sun yi sukan ƙur'ani to amma babban abin mamaki shine a ce mutum musulmi ne amma shi kuma a ja masa ayar ƙur'ani kuma ya zama shi kuma yunkiru ba'da yana inkarin wani wuri an ja aya man yunkiru ba'da kamar yadda wani malami mai jingina kansa wai shi malamin sunna ya ce ana maganan fiƙin kuma ka zo kana magana aya da hadisi kaga wani aiban kaura ne wannan ba ma malamin addinin musulunci ba ne ai duk malamin addinin musulunci ya san yafrahuna bima unzila ilai kuma wa min al-ahzab man yunkiru ba'da duk wanda yake inkarin a ja aya wai baya so sai dai ayi maganar fiqihu wannan aya zama shi ba min al-ahzab din ba ga aya ba alaji ko a jawo mutum hadisi a ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wai sai ce malam wane ya ce kaza yanzu ana magana manzon Allah kana malam wane shi malam wane in ya ji haka za ku shirya da shi duk abin da mutane malaman malaman addini da malaman masabobi da magabata suka yi dukkansu suna hidima wa manzan Allah sallallahu kuma dukkansu suna nema a ranar kiyama su samu cetonsa ne su samu tsayawa a gabansa Allah ya karbi aikinsu kai kuma ka zo ka ce su din sun fi shi in suka yi magana to ba sai an kawo nasa ba ko kuma duk in yayi magana sai an ba su sun tace sun ga ya dace in bai dace ba sai su zubar da wani su kai shi bola kai ne dai baban bola ومن الأحزاب من ينكر بعضا daga cikin ɗan ƙungiyoyi akwai waɗansu tsararrun mutane masu inkarin wani sace nasa shi ne ce kul ka ce da su ni ba zan yi haka ba in ni umirtu an a'budallah ni kan an umarce ni da in bauta wa Allah wannan fa'ida tana nuna mana cewa babban umarnin Allah a gare mu shine mu bauta wa Allah duk abin da ka zo kai a duniyan nan idan baka bauta wa Allah ba kai aikin banza ne kun inni umirtu an a'budallah sannan yana ƙara nuna mana cewa wala ushrika bi duk yadda ka bauta wa Allah idan ka hada da shirka to shi ma kai aikin banza kuma idan za ka bauta wa Allah sai ka bauta masa wahdahu la sharika la shi kaɗansa bai da abokin tarayya shine wa minal shine an a'budallaha wala ushrika bi duk wanda ya shirka da Allah yayi duk aikin da ya aikata ya yi aikin banza Allah ce a ranar kiyama waɗanda duk suka yi shirka haka za a kawo aikinsu a gabansu amma haka za a ƙona aikin wa qadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an mansura Allah ce za su daga aikinsu a nan amma Allah ce sai mu nufaci wannan aikin sai mu sa shi ya zama kamar ƙura wanda aka watsa haka za a watsar da shi to saboda aikin da suka yi duka saboda sun sa shirka shirka kafirci ya rusa aikin shine wallazina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'a يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا wanda suka kafirta suna ta tsammani wai suna aiki ne Allah ce aikin banza suke yi kamar yadda inda mutum zai hango kwalta ko dutse a can sai hango kawalwalniya irin ruwan mayu inda ya dauka ruwa ne a wurin ya sabu huzam anu ma'an mai tsananin kishin ruwa ya ɗauka ruwa ne yana ta sauri bari ya je can ya gangara zai sha ruwa ya san in zafin rana yi sai ka hango wuri can zai ga kamar ruwa ya kwanta hatta idza ja'ahu sai da yazo daidai wurin lam yajidhu sha'a sai ya je ba ba komai a sha a wurin to kamar haka ne aikin kafirai duka yake sai sun gama aikin su an je lahira suna ta tsammani za su samu wani abu sai sun je su ga babu komi daidai da irin wannan mutum da ya gangaro akan zai samu ruwa lam yajidhu shay'a ba abin da zai gani zaka wala ushrika bi yace ilaihi ad'u zuwa gare shi nake da'awa zuwa gare shi nake kira wannan yana nuna duk wanda zai kira ya kira zuwa ga Allah na'am ud'u ila sabili rabbi duk wanda zai kira ya kira zuwa ga hanyar Allah wannan yana nuna hadarin mutumin da shi kuma yad'u ila ghairihi yana kira ba zuwa ga Allah shine wanda zai kira zuwa ga wani ko ya kira zuwa ga kansa dukkan su sun bata duk wanda zai zo ya kira ya zama wakilin Allah ne kuma ya tuna duk abin da zai faɗa a harshen ya tuna wannan ya dace da abin da Allah yake so a faɗa kafin ka faɗa tun da ilaihi saƙon na Allah ne idan mutum bai yi wa kansa kiyamun laili akan faɗa ba ya saki wannan harshen wannan harshen zai ta faɗar komi har sai ya fita daga wannan ayar sai zama ba ilaihi ad'u ba wa inna ma yad'u ila nafsi ke zama mutum ƙarshe sai ta faɗan falalolin kansa ya ta faɗan wane da kansa ya ta faɗan shi yayi kaza su ne kaza duk waɗanda suka taru a gabanka suna so su ji ilaihi ad'u ka kai su zuwa ga Allah kai kuma kana ta kawo su zuwa ga babban rigarka kai waye wannan duk yana daga cikin haɗari a cikin da'awa wallahi akan wannan ne yasa Muhammad ibn Abdul Wahhab alaihi rahmatullah yake cewa lai anna kathiran minan nasi law da'a ila Allah fa inna ma yad'u ila nafsi muna yawan maimaita wannan magana magana ce da za a rubuta ta da ruwan zinari yace akwai da yawa daga cikin mutane masu da'awa ko malamai amma da zaka bi shi sosai ka nutsu zaka ga ba yana kira zuwa ga Allah ba yana kira zuwa ga kansa ne shi yake so ya cinye kasuwar in aka kare maganarsa ko wa'azinsa ko darasinsa a ranar ka haɗa percentage ɗin sai ka ga guda nawa ne na Allah guda nawa ne nasa sai ga dushi ya cinye abu ko ya zo ka ga in aka tashi suwa suka karu suka ayyukum zadatu hadhihi imana suwa suka ƙara imani a ciki sai gaba wanda ya ƙara imani an ƙara burge shi ne ko an ƙara jin rigimar su da suwa ne ko an ƙara jin wacece sai zama shi kansa kawai ke ta talla bai yi tallar kowa ba ko kuma shi ya ajiye kansa kuma yana ta tallan wani kato a can wani mahala gawa ne mushe ya mutu can kuma yana ta tallansa ya bar Allah ya bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duka shine ma'anar ilaihi ad'u in za ka kira ka kira zuwa ga Allah sannan kuma wa ilaihi ma'a zuwa ga Allah ne makomata take wannan yana nuna mana cewa duk abin da ake yi in ma ka kira zuwa ga Allah in ma ka kira zuwa ga wani Allah za a koma kuma aka koma thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fi takhtalifun kun sassaba wannan yayi nan wannan yayi can in kun zo ni zan yi hukunci da kaina in ji Allah shine ma'anan ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab zuwa ga Allah nake kira kuma zuwa ga Allah ne makomata take na'am
وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله ما لك من الله من ولي ولا
Allah maɗaukakin sarki ya ce mene? wa kazalika anzalnahu hukman arabiyya wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka min al-'ilm ma laka min Allah min waliyyin wala waq wa kazalika anzalnahu hukman arabiyya kuma kamar haka ne muka saukar da shi a matsayin hukunci na alqur'ani hukunci balaraben hukunci نعم ولئن اتبعت أهواءهم kuma na rantse kai da za ka bi soye-soyen rayukansu su kafirai ka bar abin da aka saukar maka ba da ma ja aka min al'ilm bayan abin da ya zo maka na ilimi daga wurin ubangijinka malaka min Allah min wali baka da wani da zai zama majibincin al'amari a gare ka walawa ko kuma wanda zai baka kariya Allah maɗaukakin sarki ya ce wa kadhalika anzalnahu hukman arabiyya wannan wawun inna atafi ne akan maganar baya qul inna ma umirtu an a'budu Allah wa la ushrika bi ilayhi ad'u wa ilayhi ma'ab wa kadhalika ko kuma zama wawun ne isti'nafiya wadda take gina magana sabuwa dangane da matsayin alkur'ani da an yi magana a kan waɗanda suke yin imani da ƙur'ani da wanda ba sa imani da shi to nan kuma sai ake magana a kan matsayin alkur'ani a wurinka kazalika bi mana kama arsalna ila umamin min qablik haka za arsalna ilaika kai ma mun saukar maka da alkur'ani anzalna ilaika hukuman arabiyya bimana hakiman a arabiya alƙur'ani mai hukunci amma balarabin mai hukunci alkur'ani shine wanda yake hukunci akan komi ya yi hukunci a tsakanin mutane wa an hukum bainahum bima anzalallah ya yi hukunci a tsakanin mutane a matsayin a tsakanin hukuma da talakawa inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah ya yi hukunci har a tsakanin sauran littattafai na baya wa an zalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al kitabi wa muhaiminan alayhi alqur'ani shine mai hukunci mai saidara akan duk sauran littattafai na baya duk abin da ya faru a cikin wani littafi sai ka dauki alqur'ani ka gani idan abin da ke cikin can akwai shi a cikin qur'ani to daidai ne in kaga babu a cikin alqur'ani to wancan din ba daidai bane an canza shi shine wa muhaiminan alai alqur'ani shine yake maka hukunci ka tabbatar da abin da yake baya daidai ne ko ba daidai ba to shine wa kadhalika anzalnahu hukman arabiyya wala in tabata ahwa'ahum Allah ya ce na rantse da a ce zaka bi soyayyen rayukansu bi ma'ana su kafirai da waɗanda yunkiru ba'da wanda suke inkari da wani abu na qur'ani da ce za ka bar abin da ke cikin ƙur'anin saboda su sun ce nan bai musu ba sai kai ma ka bi ransu ka bi son ransu ba da ma ja aka min al'il bayan abin da ya zo maka na gaskiya wannan baɗin mausula ce ya yi daidai da na cikin suratul bakara ba da ladhi ja aka min al'il to allazi din shine maɗin anan kamar yadda a ce ce min ba'di ma ja aka min al'il nan kuma ba da ladhi ba da ma ja aka min al'il ma laka min Allah min waliyin to ba za ka samu wani ba kuma bayan Allah da zai tsaya maka a matsayin majibincin al'amari wali bi ma'ana nasir wa mu'in wa alladhi yatawalla amrak ko sha'na ba wani wanda zai iya jibinta ya shiga cikin al'amarinka bayan Allah wala waq mana wala mudafi'un yaqiqa min iqabillah ko ba za ka samu wani ba mai kariya wanda zai iya tsare ka daga hukumar Allah wannan aya tana da fa'idoji da yawa kaɗan daga cikin fa'idojinta wa kazalika anzalnahu Allah ya ce haka ne muka saukar da shi wannan alƙur'ani mun karanta tun a farko ɗaya daga cikin wannan wato jigajigan manufofin wannan sura shine nuna darajar alkur'ani shi ta Allah ke ta maimaita anzalnahu mu muka saukar da alkur'ani kuma Allah ya saukar da shi da gaskiya wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal to shine wa kadhalika anzalnahu hakan nan da kake jin nan da shi din da mu muka saukar da shi hukman arabiyya hukman alkur'ani shine mai hukunci wannan yana nuna mana cewa ba abin da ya kamata ya zama mana mai hukunci sai alkur'ani shi yasa Allah ya ce fahkum bainahum bima anzalallah wala tattabi ahwa'ahum ce wa anihkum bainahum bima anzalallah ce inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas Allah yana so duk abin da za a yi hukunci a dauko littafin sa a yi hukunci da shi shi yasa ya ce hukman alqur'ani shine mai hukunci a tsakanin mutane kuma duk wanda ya hukunci da alqur'ani yayi adalci duk wanda ya magana da shi yayi gaskiya duk wanda kuma ya shiryu da shi ya tsaya a kansa ya shirya zuwa ga tafarki madaidaici haka alkur'ani shine hukunci na koli wanda babu wani hukunci da ya kai shi ballanta na yi daidai da shi sannan wannan aya tana nuna mana tunda Allah ya saukar da shi don ya zama hukunci to baya halatta ga musulmi suna da dama kuma su yi hukunci da wani abu ba da shi ba shi yasa Allah ce wa man lam yahkum bima anzala Allah wa ulai kumul kafirun in ba kafire ba ba wanda zai kiyin hukunci da abin da Allah ya saukar wa man lam yahkum bima anzala Allah wa ulai humuz zalimun in ba azzalimi ba ba wanda zai kiyin hukunci da abin da Allah ya saukar wa man lam yahkum bima anzala Allah wa ulai humul fasiqun duk wanda ya kiyin hukunci da abin da Allah ya saukar bayan Allah ya ce hukuman shine hukunci to ɗayan uku ne na'am ko dai zama ya yi hukunci da shi akan bai yarda da shi ba ne wani ya fi shi shi ba daidai ba ne to wannan fa ula'ika humul kafirun wanda ya kafirta na'am
wanda kuma yadda daidai ne amma sai ya amfani da shi sai danne gaskiya ga abin da yake cikinsa sai ya iya amfani da shi ya yadda amma sai ya juya wani abin da ba haka ƙur'anin ya ce ba sai wani abu saboda a ci abu saboda a ci wani abu ko a danne haƙƙin wani ko shi ya samu ya danne wani abu sai bar abin da ke ciki fa ulaika humuz zalimun kuna fahimta ya yarda da na alkur'ani amma sai hukunci da wani saboda wani abu na son ransa don ya cimma wani abu amma shi bai ce ƙur'ani yana ƙasa ba ya yarda da anzalnahu hukman mutum na uku shine wanda ya yarda da cewa hukuncin Allah daidai ne kuma zai iya yin hukunci da abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar amma kuma sai ya ɗauko hukuncin Allah ɗin sai ya juya shi wannan su ne fasiku wancan bai ma yi amfani da hukuncin Allah ba saboda zalunci don ya cin wani abu ba wai don bai yadda da shi ba wancan ya ajiye shi sai ya yi da wani saboda ya ci wani abu wannan kuma da shi ɗin ya yi amma ya juya saboda ya ci wani abu amma ya yarda da shi sai dai in ya ce astaghfirullah to wannan fa ulai ka mul fasiqun ba ka kafirta su to amma asali manufar alqur'ani shine anzalnahu hukman shine hukuncinka to sai Allah ya ce arabiyyan kuma balarabe wannan yana nuna alkur'ani balarabe ne sai sa Allah bai ma faɗi sunansa bai ce anzalnahu saboda darajar alkur'ani ya kai yadda damirinsa yana iya wakiltarsa duk wani abu a duniya idan ka zo faɗan damirinsa ka ce shi sai in da ka faɗi sunan daga baya sai ka zo ka faɗi pronoun ɗin sai a gane da shi kake yi amma in qur'ani kadai shine inda za a fara sura ba a ce shi ba kuma daga ji kasan da shi ake inna anzalnahu fi lailatul qadr shi wa shi qur'an inna anzalnahu fi lailatin mubaraka ba sai ka ba sai an ce inna anzalnal qur'an ba shine wa kadhalika anzalnahu mun saukar da shi kowa ya san shi alqur'ani wa kadhalika anzalnahu hukman arabiyya wannan alqur'anin alƙur'ani ne da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da shi da larabci me yasa Allah ya saukar da alƙur'ani da larabci Allah ya faɗi dalili Allah ya ce ya saukar da alƙur'ani da larabci ne saboda dalilai da yawa dalili na farko shine alƙur'ani idan ya zamo da larabci za a fi yin hankali sama da a ce a saukar da alƙur'ani da wani yare hankali da ƙwaƙwalwa a iya wasa kwakwalwa a iya ƙara hankali wajen fahimtar abin da ayoyin Allah suke nufi in ba da larabci aka yi ba ba zai bayar da wannan ma'anar da ake samu da larabci ba shi sa Allah ya ce inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun mun saukar da alqur'ani da larabci ne don ku ƙara hankali ko da kuna da hankalin hankalinku ba zai gama cika ba sai kun fahimci larabcin cikin alqur'ani sannan yana daga cikin abin da ya sa ya zama hukuman arabiyyan shine saboda a ƙara ilimi saboda duk wani yare a duniya baya kunshe da fasaha ta ilimi kamar yadda larabci yake kunshe da shi Allah maɗaukakin sarki ya ce a farko farkon suratu fussilat kitabun fussilat ayatuhu ƙur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun Allah ce mun sa alƙur'ani ne muka yi shi daki-daki saboda mutane da suke sani ashe ƙur'ani da ya zama hukuman arabiyyan saboda zai ƙara ilimin mutum ya ƙara bunƙasa saninsa idan da larabci ne sama da inda da wani yaren ne dalili na gaba shine saboda alƙur'ani idan da larabci ne zai fi fasaha saboda babu wani yaren da zai fitar da fasaha ta zance ka ji magana ta fito fili ba tare da zaurance ba kamar a ce da larabci aka yi ko da wani yare aka yi zai iya zama wato zai iya karban interpretations kala-kala amma idan da larabci ne za ka fi jinsa ta yadda in dai kana jin larabcin ba sai an fassara maka ba za ka yi jugum ka fahimci duk abin da ake faɗa ko ba a maka tafsiri ba na'am duk larabawan da suka iya alkur'ani ai ba sa zama su jira wai sai an musu tafsiri ai waɗanda suka iya larabci suna ji an karanta wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi innahu alhaqqu min rabbina ko da da ba musulmi bane in dai suka ji ana karanta ko za su ce mun yi imani da shi ne saboda alqur'ani yana da fasaha kasancewarsa da larabci ne shine ma'anan wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin wato alqur'ani mubin bi ma'ana mubayyin mufassil sannan dalili na gaba da yasa Allah ya saukar da shi ya zama hukuman arabiya shine saboda idan da larabci ne za a fi ƙara tsoron Allah sau da yaren larabci ya fi kama da ya samu mutum jin tsoron Allah sama da a ce da wani yare ake yi haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗa Allah maɗaukakin sarki ya ce wa kazalika anzalnahu qur'anan arabiyyan wa sarrafna fihi min alwa'id la'allahum yattaqun aw yuhdithu lahum dhikra Allah ce mun sanya shi ya zama alqur'ani balarabe wa sarrafna fihi min alwa'id muka yi bayani a cikin abubuwan da suke gargadi da tsoratarwa da narko la'allahum yattaqun saboda yasa a ƙara tsoron Allah domin inda larabci ne to tsoron Allah ya fi ratsa zuciyarka sama da inda wani yare ne sannan dalili na gaba shine saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba larabi ne shi yasa dole alkur'ani ya zo da larabci Allah ce wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi kowane mutum aka zo aiko shi sai aiko shi da yaren garin su Zaka shi da ya zo ya kamata ya zo da alkur'ani ta ina ka fahimci wannan shi ne allah maɗaukakin sarki ya ce walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatu a'jamiyyun wa arabi qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa Allah ce da a ce mun saukar da Qur'ani ba da larabci ba a'jamiyyan da wani yare daban laqalu laula fussilat ayatu da mutane da laraba su rika ce ya ba a yi bayani mun gane ba ya ba da larabci ba yaya a yi bayani mana saboda duk yadda kake so inda kana so ka ji bayani ya fito fili to a yi da larabci to in aka yi da wani yare sai su ce sai dai an fassara shi zuwa larabci shi ne ma'anar laula fusilat ayatu kuma da za su ce a ajamiyin wa arabi ha ga ga qur'anin ya zama da wani yare ba ajame shi kuma annabin balarabe ai ba zai ba babu compatibility sai dai a ajamiyun wa ajami ko kuma a arabiyun wa arabi amma a ajamiyun wa arabi ai ba zai yi ba sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce walakad na'lamu annahum yaquluna inna ma yu'allimuhu bashar Allah ce mu mun sani cewa suna inkari suna sukan wannan qur'ani suna cewa wani ne yake koya masa ba daga Allah yake ba sai Allah ce lisanu ladhi yulhiduna ilayhi a'jami wanda suke ta magana akai din fa ba ma balarabe bane wa hadha lisanun arabiyyun mubin don Allah nuna maka in mutum ba balarabe bane to cikar fasaha bata cika ba a wurin sa kafirai ne suka rika zargin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da soki burutsu saboda suna neman kawai abin da za su faɗa amma sun san ba haka bane ana masa wahayi sai suna ce kai wannan mutum mun san ba makaranta ya je ba kuma a garin da ya tashi bai taba tafiya wani guri ya je ya zauna ba balle mu ga ina ya koya ha wai ina ya iya ne amma fa daga jifa ka san ba yana shiga zuciya ba to amma ko ba sa so su yi imani kuma suna so su batar da mutane wa hum yanhauna anhu wa yanauna an ba sa so a karba kuma suna so su hana amma dole sai ka dan faɗi hujja ai kafin a ki karba to shine suka zo sai suka ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana zuwa hira wani lokaci a wurin wani daga cikin akwai wani tsohon banasare da aka kamo shi a matsayin bawa daga ruhu sunansa bal'am wasu suka ce sunansa jabar suna dai kala-kala koma mai sunan nasa to yana zuwa yana kira yana kera wato takobi yana sayarwa to sai annabi ya je zauna kusa da shi suna dan hira saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana sha'awan a rika magana ta ilimi shafsun tattaunawa ta wayannan kuma duk jahilai ne to shi kuma wannan da ya karanta linjila ya iya ta ya karanta at-taura ya iya sai yanzu kuma a nan garin ya zo ya zama bawa shine in ya je sai rika hira da shi zai rika karanta masa injila da da waye sai yana ce "Ah, yana ji sai yana comparing da qur'anin da aka bashi kuna fahimta to shine sai suka ce a mun gane ma wannan ne yake koya masa ashe malaminsa kenan ba wani Allah da yake masa wahayi to shine Allah ce wala kad na'lamu innahum yaqulu mun sani suna cewa inna ma yu'allimuhu bashar a wurin mutum yake koya sai Allah bai ma faɗi sunan wancan mutumin ba sai Allah ce lisanul ladhi yulhiduna ilayhi azab wanda suke magana akai din fa ba ma balarabe bane ashe ya nuna in kai ba balarabe bane baka cika mai fasaha ba wa hada lisanun arabiyyun mubin wannan kuma alkur'ani ba larabe ne wanda shi wancan kun san bai iya larabci ba kun je kuna magana da shi kun san bai iya larabci ba yana da rakaka wannan kuma kuna jin haɗaɗɗen larabci in wani cikin ku ya isa zai soki larabci cikin qur'anin mana zamani aka yi fa wanda ba a taɓa yin zamanin da mutane suke da zaƙin baki da fasaha ta magana kamar lokacin da aka yi lokacin da alkur'ani yake sauka ba waɗannan larabawan a lokacin wallahi suna ji da kansu wajen kwakwalwa yana ɗaya daga cikin abin da ya sa su a wurinsu ba su iya rubutu ba kuma ba sa so su iya suka ce iya rubutu yana kashe kwakwalwa me yasa sai ka rubuta ka iya mana aka suka ce duk abin da aka rubuta ai zai zo ruwa ruwa ya dauke ko ya kone ko ya ka yi a kwakwalwarka ka zo ka tsaya da ka ce wannan shine ilimi shi sa su a wurinsu don ka iya karatu baka burge ko a ba huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasula shi yasa Allah ya tayar musu da irin su inda annabi ya zo yana bude takarda yana karatu da sai su rinka cewa ha wannan asatirul awwali naktatabaha yana kwafa ne saboda ya iya rubutu sai Allah ya ce a wala taqutuhu bi yaminika sun san baka iya rubutu ba kai ma idan lartabal mutilun inda sun samu ka iya rubutu a aida magana ta kare da sun sirta shakka sai su ce kai kake kwafa da kanka amma sun san bai iya ba shi ma irin su ne amma sai zo da gagara ba dan wanda da ka ake karantawa shine ma'anan wato wancan ajamiyun wato ajamiyun wa hada lisanun arabiyyun mubin kuma gashi wannan kuma balarabe ne kuma harshe da ya fito wato ya fito fili kowa ya ji shi ya ji cikar fasaha don haka wannan alkur'ani haka yake wa kadhalika anzalahu hukman arabiyya fa'ida ta gaba ita ce wannan yana nuna mana ya kamata hukunci na alkur'ani ya kamata kowa ya iya hukuncin addinin musulunci da larabci saboda hukuman arabiyya kuma yana da kyau duk wanda zai karanci addinin musulunci musamman fiqihunsa ya karanci shi da larabci shi yasa za a iya samun kwaba da yawa a wurin wanda duk ya karanta fiqihun musulunci ko islamic jurisprudence da wani yare ba da larabci ba sai dai ka iya da larabci ka fassara ko zama in kana karanta wannan kana reflecting abin da yake cikin larabci amma duk gwanintarka da duk nisan ka ilimi ko ka karanta islamic studies ko karanta islamic law ko karanta islamic jurisprudence ko karanta kowane bangare ko islamic finance kowane bangare na addinin musulunci in dai baka iya larabci ba to kai ma ka zama a ajamiyun wa arabi kuma ka zama lisanun ladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin amma asalin alqur'ani shine hukuman arabiyya ya zama ka iya shi da asalin larabcinsa wanda yake da shi ya sauka in ya so kowane yare sai dai ka dauka ka rinka sa shi a matsayin subsidiary ne ba shine asalin original ba an fahimta walaini tabata ahwa'ahum Allah ya ce da a ce zaka bi soyayyen rayukansu Allah ya hana kar a bi son ran kowa فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءه Allah ce karka bi sauran kowa gaskiya ita ce kowa zai bi ta amma ita ba za ta bi kowa ba wala mittaba alhaqu ahwa'ahum la fasadati samawati wal ardu wa man fihin haka Allah baya so a bi sauran kowa ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wala tattabi'il hawa in ka bi son rai fayudillaka an sabilillah don haka tunda aka hana ka bin son ran wani to kama ba za ka bi son ran kanka kenan ba'da ma ja'aka min al-ilm bayan abin da ya zo maka na daga ilimi wannan ya nuna a cikin addini duk abin da kake nema na ilimi akwai ba sai ka je wani wuri ka nemo ba addinin musulunci kosasshen ilimi ne wadataccen addini ne da ya wadata da duk abin da kake so na ilimi in dai ka gaba ka samu a cikin addini ba to kai ne binciken ka bai kai ba amma babu wani abin da babu iliminsa a cikin addini shi sa Allah ce wala in tabata wala in tabata ahwahum ba'da ma ja'aka min al-ilm saboda Allah ya riga ya saukar da kowane abu na ilimi malaka min Allah min waliyyin wala waq baka da wani da zai tsaya maka a gaban Allah ko shi wani ne min waliyin menene waliyin da larabci da hausa kuma min waliyin to wanda ya nuna kowaye da ka bin son ransa ba za ka iya samun wani ya tsaya maka a matsayin waliyi majibincin al'amari ba a gaban Allah sai dai in Allah kaɗai ka bi zaka tunda ba wani a duniya da zai iya tsaya maka in an je gaban Allah ya kwace ka idan ka bi son ran wani sai ka yi watsi da kowa kawai ka bi Allah ka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan ka huta amma ka ce zaka bi wani wallahi zaka je ranar kiyama kaga kai tutan babu malaka min Allah min wali ba wani wali da zai tsaya maka a gaban Allah wala nasi wala wa ko kuma wanda zai kare ka daga akubar Allah Allah madaukakin sarki ukubarsa ba wanda yake iya ya kare ta sai shi Allah kadai shi yasa ranar kiyama kowa yana neman Allah ya rage masa ne Allahumma sallim sallim abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh